الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau muna rana alhamis 27 ga watan safar shekara 1447 ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka mai suna a turfatu finnahawi wallafar ibn abdulhadi rahimahullah alhambali a darasinmu na sha shida za mu tashi farkon duk da darasin da ya gabata muna ƙarshe to sai rikodin ɗin ya tsaya ina ganin wayan mutuwa ta yi to amma allah ya taimaka mun kai ƙarshe muna bayani akan babu ta'ajjubi ƙarƙashin sadara ta ƙarshe da ya kawo wala yubna illa min fi'ilin sulasiyin to muna cikin bayanin saba mu kare ba sai wayar ta mutu so sauran bayanan ba su shiga cikin ɗauka ba to shine za mu tashi ta kan sadara ɗin to kamar yadda muka ce shi a ta'ajjub mala ya ba mu sigogi guda biyu akwai ma af'ala hu akwai af'il bihi wanda su ne ma'aunai na ƙiyasi duk sanda kake son ka yi ta'ajjubi ka nuna ban mamaki akan wani abu da ya birge ka to da su za ka amfani e to bayan mun gama wannan bayani sai kawo sharaɗin ta'ajjub cewa ba kowane fi'ili a larabci za ka narko masa wannan siga ba sai ya cika sharuɗa shi ne ce wala yubna illa min fi'ilin sulasiyin na farko ba a gina ta'ajjubi da waɗannan ma'aunan guda biyu sai in fi'ilin ya zamo haruffansa ba su wuce uku ba eh haruffansa ba su wuce uku ba an fahimta yawwa kamar a karama da ya gabata kaga asuluhu karuma ne wannan hamza ta ziyada ce sai koma ruba'i amma karuma ne to kaga karuma kuma sulasi ne to wannan shine saboda haka ba a narko ta'ajjubi daga fi'ili ruba'i an gane kamar zalzala da haraja basmala da makamantansu eh hauƙala hakanan humasi irin su in talaka iddakhara in ƙada da makamantansu hakanan fi'ili wanda yake sudasi harufansa sun kai bakwai a shida sudasi kamar istaghfara to duk wannan ba a narkuta ajibi cikinsu sharaɗi na farko kenan ghairi mabniyin lil ma'alumi kuma ya zan ba a gina shi don jahala ba ba a canza sigan fi'ilin ba an gane? to wannan shine ne amma an gina shi da siga ta jahala wanda suke kira da almabni lil majhul to ba a ta'ajjubi cikinsa an gane yawwa kamar doriba yawwa in kana son ka yi ta'ajjubi to sai ka maishe shi a yadda yake asali kamar ulima kamar ƙuri'a da makamantansu wala dalin alal alwani kuma ya zama fi'ilin baya nuni akan launin nuka irin su hamira irin su sawida da makamantansu ba a narko ta'ajibi cikinsu duk wani fi'ili da yake nuna wani launi ko baki ko fari kowane irin launi to ba a ta'ajibi cikinsa da waɗannan ma'aunan wal uyubi ko kuma fi'ilin da yake nuni akan aibobi irin su arija eh gurmunta ko duk da yana da lugar araja irin su awira na makanta eh ya makance ko to kaga ido aibi ne so ba a ta'ajjibi cikin su sau da haka in ka samu fi'ili ya cika waɗannan sharuɗa to shi ke ka kama alima ya cika sharaɗi to za ka iya cewa ma a alama zaidan Eh, ina mamakin tarin ilimin zaidu allah ya bashi an gane ko yawwa na'am bambancin me to ai haka na faɗa da na zo bayani ne sai na kawo almajhul ko kana an gaje ne da na zo karanta ya dace gairi mabniyin lil maf'ul to da na zo bayani sai na ambaci almajhul da a fahimta eh ba wani bambanci to sai babul maf'uli bihi wannan babu yana bayani akan babul maf'uli bihi babu na suna wanda ake kira al-maf'uli bihi suna cewa wanda aiki ya fada a kansa an gane? yawwa al-maf'ulu bihi shine sunan da tun kana a samu aiki shi akwai shi to shi ake kira al-maf'ul bi idan ya zan sai da aka samar da aiki sannan aka same shi to wannan ana kiransa da al-maf'ulu al-mutlaq ba al-maf'ul bihi ba misali in ka ce darabtu zaidan hmm? to kaga tun kamin ka yi bugu akwai zaidu ba ba haka ba to zaidu ya zama al-maf'ulu bihi amma ka ce darabtuhu darban na buge shi bugu hmm? ko kallamtuhu takaliman to da darban da takaliman anan duk ba maf'ulu bihi bane ana kiransa da al-maf'ulu al-mutlaq saboda kamin ka yi bugu babu addaru kamin ka yi magana babu takaliman to wannan shine bambancin su shi al-maf'ul bihi tun kana a samar da aiki shi yana nan kamar darabtu zaidan din qara'atul qur'ana al-qur'ana sai ka ce al-maf'ul bihi saboda tun kamin ka yi karatu dama akwai me yawwa to wannan shine amma ka ce qara'atul qira'atan qara'atu qira'atan to qira'atan anan hmm zai zama al-maf'ul al-mutlaq saboda kamin kai karatun babu qira'at ya an ce ka nuna ta ba za ka nuna ta ba sai da kai karatun kai ya aikin sannan aka samu me eh to wasu da yawa ba sa tantance wannan in sun zo al-i'rabi sai ka ga al-maf'ul al-mutlaq sai suna jingina masa al-maf'ul bihi to wannan shine za a yi bayani anan to alfi'ilu ala sab'ati anwa'in fi'ili ta fuskar almaf'ulu bihi to kashi bakwai ne idan fi'ili aka jingina masa almaf'ulu bihi to za mu ga ya kasu kashi kusan bakwai wannan wanta kisma ce ta daban al'awwalu kismi na farko fi'ilun lazimun shi ne fi'ili lazimi wanda ya riga ya lizamci fa'ilinsa laisa lahu maf'ulun shi baya da maf'uli shi da an faɗe shi aka faɗi fa'ilinsa shi kenan ma'ana ta riga ta cika da shi ake kira lazimi na misali na hau kama zaidun zaidu ya tsayu kaga ma'ana ta cika ko ba ta cika ba to kaga kama fi'ili ne fi'ilun ne madin mabniyun ala al-fath zaidun fa'ilun marfu'un ina maf'ulun bihi ba da bukata da shi to kaga ya zamo lazimi kenan eh ya lizimci fi'ilinsa kawai wajen bayar da ma'ana to duk fi'ilin da yake bayar da wannan ma'anar da fa'ilinsa shi ake kira lazimi shi ake kira lazimi to ka gani ƙwarai da gaske to kaga ba a cewa ka ƙara wani abu don ba na ta ƙara fitowa kana faɗa an gane to wannan shi ne to sai asani sai na biyu fi'ilun muta'addin sai fi'ili mai ƙetare iyaka shi yana ta'adiya yana ta'addanci kenan an gane to abinda su malamai suke nufi da muta'addin wanda shi ya hataji ila maf'ulin bihi shi ko ka ambaci fa'ili to sai ka kawo masa maf'ulin bihi wanda aikin zai auku a kansa to shi ake kira mai ta'adiya to amma ta'adiyan nan bai harfil jarri yana yanta ne in an sa masa harafin jarra eh akwai waɗannan a fa'alu su ba sa ta'adiyya da karan kansu ba su da ƙarfin da za su an gane ƙetare fa'ili su faɗa wa mafi'uli dole sai ta hanyar wasiɗa shi ne harafin jarra ina misali na hau marartu bi amrin na biyo tagon amru to haka an gaji laraba na faɗa fi'ilin marra muta'addin ne amma bi harfi jarrin nan ba za ka ce marartu amran eh sai ka sa harfi jarrin sai ka ce bi amrin marar sai ka ce fi'ilun fi'ilun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi damirin raf'i wa damirin raf'i بارز متصل مبني على الضم في محل فاعل kaga mun samu fa'il yanzu muna buƙatar me al-maf'ul bihi to sai ka ce bi harfu jarrin mabniyun 'ala al-kasri amrin ismun majrurun bibi wa 'alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu 'ala akhirih لأنه مفرد وهو sahihul akhiri sai ka ce waljaru wal majruru fi mahalli nasbin maf'ulun bihi saboda haka suna matsayin maf'ulun bihi ne illa dai kawai bai da ƙarfin da zai iya tunkara maf'ulun bihi dole sai an saka masa sai an saka masa abin nan ko yawwa wa maudu'ul jari wal majruri nasbun to shine abin da muka faɗa sau da haka bagiran da amri din nan da aka ambata mahallin nasba ne don kamata ya kawai a kawo maf'ulin bihi shi kadai a ce marartu amran to amma kuma laraba ba sa faɗan haka an ga in za su yi amfani da fi'ilin marra na shuɗewa to sukan shigar da harafin jarra ga mafi'ulinsa to tun da yarensu ne dole a bi su a haka ba za a yi jayayya da su ba su adda kayansu kai ba za ka zo ba a jami da kai kuma ka ce ka canza musu tsari ba kamar yadda shi balarabe ba zai zo cikin hausa ya ce zai yi wa hausawa gyare-gyaren hausa ba ba zai yi saboda ba yarensa ba ne to wannan shi ne الثالث فعل نأكو متعدٍ بنفسه akwai wanda yana ta'adiya da kansa shi ba sai an shigar da harfu jarrin ba kama wanda ya gabace shi wa in shi ita bi harfi jarri bi harfin jarri in kuma ka gada ma kana yasa harafin jarran in ka gada ma ka cire harafin jarran in ka gada ma ka sa saɓanin wanda ya gabata na biyu shi kaga babu babu khiyari dole sai an shigar da harafin jarra ko ina misali na hau shakautu amran ko eh shakautu amran na kai kukan amru eh ko na kai masa kuka na kai masa koke ko damuwa to shakau sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi damirin raf'i وضمير الرفع بارز متصل مبني على الضم في محل فاعل أمرا مفعول به منصوب وعلامة كاغني باب حرف جرى أتك to in ka gara ma ausha kautu lahu eh sai ka shigar da harafin jarra hudin na yana koma zuwa ga amru na kai masa kukan damuwa ta an gane to shakautu fi'ilun wa fa'il lahu la harfu jarrin mabniun ala al-fath hu damirun ko majrurun bila wa alamatu ko mabniyun ala dhammi hu majrurun bila mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin bi harfi la eh ko ka ce hu damirun ko mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin majrurun bila to wal jar wal majrur da lamun din da shi sai ka ce fi mahalli nasbi maf'ulun bi to akwai fi'il akwai fi'ilan da su haka suke suna ta'adiya da karan kansu kuma suna ta'adiya an gane ko yawwa irin su shakartuhu shakartu lahu to duk suna ciki arrabi'u na hudu muta'addin bi nafsihi ila maf'ulin wahidin akwai wanda yana ta'adiya da kansa amma zuwa ga maf'uli daya eh kuma babu babu zabi da a shigar da harafin jarra nahu misalin darabtu amran na buge amuru to ba sai ka sake kawo wani mafi'uli ba wannan amran din na ya wadatar alkhamisu na biyar muta'addin ila maf'ulaini akwai wanda shi kuma karfinsa sai ka kawo mai mafi'uli biyu shi yana da karfi sosai amma ya juzu hasfu ahdihima amma ya halatta a larabci ka shahe ɗayan gabar ɗayan amma mai fassara in ya zo zai hararo wannan da aka shafi na biyun ka ƙaulika kamar zancenka a atsaito amran dirhaman ko? to za ka yi shafi ɗayan ka ce a atsaito dirhaman ko a atsaito amran duk ya halatta amma dole an zo fassara eh saboda in ka faɗa kana jin ma'anarsa domin ka ce a tsaito dirhaman tuwa kabba amuru to kaga in ka zo fasara sai ka faɗe shi ko ka ce a tsaito amran na ba amuru ni ka ba shi dirhaman to in ka zo fasara sai ka faɗi wannan abu domin a irin nan almahazufu kalma zukuri da ambace shi da a shafe shi duk ɗai ma'anar ɗaya ce ba ta canzawa amma saboda wata hikima ta balaga shi ke sa a shafi eh sosai gashi mun faɗa ai shi a sharhin da mun kai to sai ka ce a tsai tu ko a tsai fi'ilun madin mabniyun littisalihi bi damirin raf'i wa damirin raf'i بارز متصل مبني في محل رفع فاعل امرا سيكا شيء مفعول به اول كو مفعول به اول وهو منصوب درهما شيني مفعول به ثان to shine maf'uli na biyu eh to fi'ilin a shi yana ta'adiya ko da kaga maf'uli kwaya ɗaya to akwai wanda an ka ɓoye ko da a zahiri ɗayan ka gani asadisu na shida sai ce muta'addin ila maf'ulaini la ya juzu hasfu adema wanda yana ta'adiyya zuwa ga maf'ulai guda biyu kuma bai halatta a shafe ɗaya daga cikinsu dole a ambace su wahiya zanantu shine zanna da 'yan uwanta eh zanna ta, ta, ta abin nan ta zato tare da ‘yan uwanta kamar su hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajattu eh to waɗannan duka suna buƙatar mafi'uli guda biyu kuma bai halatta a shafe ɗayan e ita zanna tana fa'idantar da zato hasiba ita ma haka khiltu shi ma zato ne zamtu an gane e shi kuma da'awa ne kawai ka faɗa abu ko da ba ka da dalili e in an tambaye ka dalili ka ce kawai to haka dai na faɗa eh wa ra'aitu to ita ra'aitu anan da ma'ana alimtu dama ra'a kan zo da ma'ana ilimi eh to ita da takan zo da ma'anar ilimi ita ke bukatar maf'uli guda biyu eh ita maf'uli ɗaya baya wadatan mata wannan ra'a ce ta basariya eh kaba ka ce ra'aitu zaidan na gan shi da idona wannan ta kwaya ido kenan amma ka ce ra'aitu zaidan aliman to wannan ta sani shi na san zaidu malami ne to kaga wannan daban waccan daban eh eh kaga akwai bambanci to suna nan da yawa suna nan da yawa to haka nan alimtu wa wajattu sai ce wajattu din nan ma'ana alima gare ta ba ta samuwa ba ce an gane waccan ta samuwa maf'uli ɗaya take bukata eh amma wadda take ɗaukan ma'ana alima to tana bukatar maf'uli biyu to sai ce wa idza taqaddamat hadhihi al-af'alu idan waɗannan af'alu suka gabata akan maf'ulansu to nasabatil maf'ulaini za su yi nasaba ga maf'ulan guda biyu gaba ɗaya bisa wajabci kuma dole ne in dai zanna ɗin ta fara zuwa sannan ka zo da maf'ulai ɗin a jere to wajibi ne kai musu nasaba gaba ɗaya ka ƙaulika kamar zancenka zanantu zaidan ƙa'iman na zata zaidu a tsaye yake to anan baka da wata fuska illa zaidan ƙa'iman ba za ka yi raf'a ba bale jarra dole nasu ba za ka yi saboda gabatuwan yawwa to zanan sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala sukuni littisalihi bi damirin raf'i wa damirin raf'i barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun zaidan مفعول أول كو مفعول به أول كو منصوب شما قائما مفعول به ثاني wannan shine fuska ta biyu fa in tawassatat in kuma af'alu din nan suka raba mafa'ulan nan guda biyu tsakiya suka shigo tsakiya ka ambaci ɗaya sannan ka ambaci fi'ilin sannan ka ƙara ambatar maf'uli ɗin a ƙarshe ina misali kamar ka ce zaidan zanantu ƙa'iman zaidan zanantu ƙa'iman kaga zanna ta zo ina ta zo tsakiya ko auta akharat ko kuma ta zo can ƙarshe gaba ɗaya baka ambace ta a farko ba baka ambace ta a tsakiya ba kamar zaidan zahiban zanantu ko zaidan ka'iman zanantu to sai mala ya ce to ga ka'ida fa in shi ita a irin nan in kaga dama nasabta in kaga dama duk kai musu nasaba da fuska ta farko da ta biyun zaidan zanantu ƙa'iman ko zaidan ƙa'iman zanantu duka kana da zaɓi wa in shi ita in kagara ma rafa'ata duk kai musu rafa'a zaidun zanantu ƙa'imun zaidun qa'imun zanantu eh to anan fuska ta farko mun yi li'irabin ta fuska ta biyu in ta zo tsakiya ta raba su ta raba maf'uli na farko da na biyu ita ta zo tsakiya misali kace zaidan zanantu qa'iman ko zahiban to suka ce anan sai ka ce zaidan maf'ulun bihi muqaddam maf'ulun bihi awwal muqaddam wa huwa mansubun wa alamatu to nan an gabatar da shi ne saboda wata hikima ta balaga zanen sai ka ce fi'ilun madin mabniyun littisalihi bi damirin rafi zahiban ko ka'iman sai ka ce maf'ulun bihi sanin eh huwa ala mahallihi shek eh kawai maf'ulun bihi sanin to wannan shine in kuma ka ce mi zaidan ƙa'iman ko zahiban zanantu to sai ka ce zaidan maf'ulun bihi awwal muqaddam wa huwa mansubun ƙa'iman ko zahiban maf'ulun bihi sanin shi ma muqaddam wa huwa mansubun wa alamatu nasbi to wannan in ka ɗauki fuskan fuskan me fuskan nasba ke yawwa in kuma ka ɗauki fuskar rafa misali zaidun zanantu zahibun to zaidun sai ka ce ismin marfu'un bilibtida'i wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه وهو زننت سيكت فعل وفاعل جملة فعلية كينا أنغاني i'tiradiyya la mahalla laha min al-i'rabi kawai dan bujurwa na an kai da ita eh qa'imun ko zahibun sai ka ce khabarul li zaidin wanda ya gabata na ba ta an gane yawwa asalin zancen zaidun qa'imun zaidun zahibun to amma sai ka dan shigo da zanantu i'tiradan an gane yawwa saboda mai sauraron ka ka dan nuna masa fa baka da tabbas to shi sa sai ka dan shigo da zanantu din don kai ya fahimci kamar ala yaqinin kake faɗan cewa zaidu din a tsaye yake ko ya tafi sai ka ce a'a zanantu sai ka cika maganar ka to eh tarabi ke asali bai cikin tsarin zance akan shigo da shi saboda eh taraban an gane ko to wannan shine fuskokin lirabin gaba daya haka in ka gabatar da su gaba daya zaidun zahibin zanantu zaidun mubtada zahibin ko ka'ibin labarinsa zanantu shi ma jimla ce itiradiyya asabi'u na bakwai ya ta'adda ila salasati mafa'ila ko mafa'ila ya ta'adda yana ta'adiya ila salasati mafa'ila mafa'ila yana ta'adiya zuwa ga maf'ulai guda uku e, to kaga shi ya wuce biyu e, shi ya mafi zanna ƙarfi wahiya shine a alama e, fi'ilin a alama wa'ara da fi'ilin ara shi ma na ilimi ne ma'anarsa ina sani ba ina gani ba wa'an ba'a na ba da labari wa ba'a duk ma'anarsa ɗaya duk ba da labari ne wa haddasa shi ma ba da labari ne an gane wa akhbara shi ma na ba da labari ne wa khabbara shi ma na ba da labari ne ka ƙaurika kamar zancenka a alama Allahu zaidan amran to kaga aƙilan ko a alama Allahu zaidan amran aƙilan shi ne ma'ana Allah ya san cewa zaidu amran mai hankali ne ya san cewa Allah ko kace ya bayyana Allah ya bayyana cewa zaidu amran aƙilan duk ka faɗi wannan duk da ba haka kamata ya kawo misalin a alamallahu zaidan aƙilan aliman eh haka ya kamata madadin amran ɗin nan da ya shigo to wannan tana ta'adiyya zuwa ga mafu'ulai guda guda uku kuma duk mafu'ulanta ne a'lamu sai ka ce fi'ilun madin mabniyun alal fathi allahu labzul jalala fa'ilun wa huwa marfu'un zaidan maf'ulun bihi awwal eh mansubun amran sai ya zama maf'ulun bihi da ka bata ya sa aliman ya fi dacewa maf'ulun bihi sanin aƙilan ko maf'ulun bihi ko salisun in kuma mun ga dama za mu iya barin amru ɗin sai mu ba shi wata ma'ana sai mu ce a alamallahu zaidan Allah ya sanar da zaidu amran aƙilan cewa amru mai hankali ne in mun ga dama za mu iya sai zan duka dai ana magana ne akan zaidu ɗin Allah ya sanar da shi halin wa halin amru eh wannan shi ne kwai tambaya babin ya ƙare na'am lahu ba dole da sai da mu koko za a kawo irin jar'a zamu jarra da kasara amma ce Na'am.
shakautu da amri shakautu Mm.
da amri eh za ka iya faɗa na'am eh za ka iya cewa shakautu li'amrin ko shakartu lahu na'am eh duk dai laɗin ce eh ita ce can dalilin da yasa aka yi mata fataha saboda don maha'u
na'am
to shi yasa aka ce lahu din ba a ce don bai yiwa a ce lihi na'am haka ba zai yi ba tun da hudin mabni na'am to amma amru da yake yana canzawa to shi yasa za ka iya cewa da amrin na'am
sai zan jari da wuri ke mahallin nasu ƙarai kuwa ya zama ya zo a mahallin nasba tunda aslan maf'ulin bihi ya kamata a samu a samu wurin illa ko ne fi'ili zaka kalli harafin da ya dace da shi ka sa masa ba ko ne harafi ka ga dama zaka yawa eh to ya danganta kamar nan kaga ba zai yi ka canza lamun ka kawo fi ba Mm? to in kai haka sai ya dauki wata ma'ana ta daban Mm. amma za ka iya kawo ba'u kamar ce ka ce shakautu bihi Eh, wato na kai karansa nan ba shi kake kawo ma complain ba karansa ka kai wajen wani to sai ka ce bihi Mm.
an nace da amri ba bi amrin duk yayi Eh.
don ma'ana guda don ma'ana ɗaya ce to sai fiƙihu ko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah na'am eh su zai faɗa yi mutane jawabi game da mallakar littafin nan
a to bari a sai mun gama to eh insha Allah